بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da sha uku ga watan rabi'i nisani hijira na da shekara 1434 daidai da 24 ga watan februari shekara ta 2013 wannan shine kasar na 124 daga cikin jiran gyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a basu manta ba muna karatu cikin kitabul iman karatu yayi karatu har mun shiga babun ko babu idza hamma al-abdu bi hasanatin kutibat wa idza hamma bi sayyi'atin haka ne ko babin da ke bayani akan idan bawa ya yunkurin aikata aikin alheri sai a rubuta mishi sannan kuma wa idza hamma bi sayyi'atin lam tuktab idan kuwa bawa ya yunkura zai aikata mummunan aiki ba za a rubuta mishi ba har sai ya aikata mun fara tattauna matsalolin da ke cikin wannan babi a inda har muka ɗauko wani hadisi wanda lokacin duk da mala'iku suka yi yunkurin za su rubuta har sai sun ce wa ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ubangiji ga wani bawa naka zai aikata kaza sai Allah ya ce ku saurare shi in ya aikata sai ku rubuta mishi ainihin zunubi daga cikin ainihin wato bayanan da muka ji na wannan hadisi kafin lokaci ya ƙure mana cewa wannan ya nuna mala'iku suna da ladabi tare da cewa ubangiji ya sanya su wannan aiki amma kuma duk lokacin da za su zartar da aikin sai sun sake tuntuɓe shi sa'annan muka ji cewa na daga cikin hikimomin Allah maɗaukakin sarki da Allah ya sa a rinka rubuta waɗannan ayyuka na bayi tare da cewa ya fi kowa ganin bayin kuma ya fi kowa sanin abin da suke aikatawa domin wannan ainihin wato ya zama babbar hujja ɗin a kan su bayi ɗin sa'annan kuma na daga cikin hikimar haka shine ba sa rubutawa har sai bayan sun nemi izinin Allah maɗaukakin sarki ba don kuma ba wannan ma don wani sassauci ne na rahama da da zarar cewa sun ga abin da ya dace su rubuta sai su rubuta to da rubutun ya fi yawa fiye da yadda a ce bayan sun nemi shawarar shi sa'annan na daga cikin bayanan da muka ji cewa wannan hadisi yana bayyana falalar mutum duk inda yake rinka tunanin Allah maɗaukakin sarki ya kuma rinka jin tsoron Allah maɗaukakin sarki kuma sani da cewa duk abin da ya ainihin aikata Allah maɗaukakin sarki yana ganin shi da kuma bayanin irin yadda musulunci yake da kyautatawa ƙwarai da gaske kaga dai ana neman ka da ka shiga addinin musulunci baki ɗaya kai ya zama kana da ainihin raba ƙafa ba don kuma ba domin kai ma falalan musulunci ta tabbata gare ka to bayan wannan hadisi da makaranta sai imam muslim ya ce wa haddathana abu quraibin haddathana khalidun al-ahmar عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت الإمام أبو كريب واتو محمد ابن العلاء yake cewa haddasana abu khalidin al'ahmar malaminmu mai suna sulaimanu ɗan hayyan wanda aka fi sanin shi da abu khalidin al'ahmar ya ba mu hadisi an hishamin ya karɓo wannan hadisi daga malamin shi hishamu ɗan hassan al'azdi shi kuwa hisham yake cewa an ibn sirina ya karɓo daga malam muhammad ibn sirin Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu an abi huraira ya karɓo daga babban sahabi abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda qala abu huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana wanda diye yunkurin zai aikata wani kyakkyawan aiki sai bai aikata ba sai a rubuta mishi ladan aiki guda wa man hamma bi hasanatin wanda ya yunkurin zai aikata aiki na alheri fa'amilaha kuma bayan ya yunkurin ya aikata kutibat lahu ashran sai a rubuta mishi ladan wannan aiki guda goma ila sab'ami'ati dha'af sannan sai a ninka wannan goma so 700 wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha wanda yayin yunkurin zai aikata wani mummunan aiki kuma sai bai aikata ba lam tuktab lahu ba za a rubuta mishi zunubin ba wa in amilaha kutibat idan kuma ya aikata shikenan sai a rubuta mishi wannan hadisin shine dai kusan ma'anar hadisin da muka gama tattauna bayani akan shi muslim yace haddathana shayban ibn farruqa haddathana abdul waris an al-ja'd abi usmana haddathana abu raja'in al-utaridi an ibn abbas radiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن حم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن حم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة muslim ya ruwaito wannan hadisi daga malam shaibanu dan farruqa al-habati abu muhammad malami ne daga cikin ainihin wato malamai manya-manya wanda ga wata magana da al-imamu abu hatim yake cewa yace ittarran nasu ilaihi akhiran malami ne wanda Allah ya mai zurfin ilimi sai dai daga cikin tuhumar da aka taba mishi an tuhumce shi da aqida ta qadariyanci wanda muka tattauna a can shimfidar karatun littafi ma ƙarshen rayuwa dai saboda zurfin ilimin shi kuma sai da aka koma aka buƙatu zuwa gare shi sannan shi kuma ya samu wannan hadisi daga nashi malamin al-Imam Abdul Waris dan Sa'idu dan Zakwan al-Ambari Abu Ubaida at-Tannuri shi ko yake cewa al-Imam Ja'ad Abu Usmana wato ja'adu dan dinar al-yashkuri shine ya ainihin karantar da shi wannan hadisi shi kuwa ainihin al-imam ja'ad ya samu wannan hadisi ne daga al-imam abu raja'in al-utaridi imran dan milhan kuma ana ce mishi imran dan tamim wani lokacin a ce imran dan abdullahi al-basri ya fi shahara ne ainihin da al-kunyash ya musulunta zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hannun sahabbai amma bai taba ganin manzon Allah ba har manzon Allah ya rasu dan haka sai ya zama muhadrami ne wato ba ba sahabi bane shi kuma ba za ka ce mishi ainihin tabi'i ba Abu Raja'in al-Utaridi shi ko yake cewa ya samu wannan ainihin hadisi daga malamin shi Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya samu wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisai da manzan Allah yake ruwaitowa daga wurin Ubangiji mai albarka da ɗaukaka wato wannan yana daga cikin al'ahadisul qudusiyya waɗanda ba da daɗewa ba in ba ku manta ba a karatuttukan mu mun tattauna dangane da ire-irensu qala manzon Allah yace Allah ya ce inna Allah katabal hasanati was sayyi'at Allah madaukakin sarki ya rubuce duk ayyukan alheri da munanan ayyuka saboda haka duk wani aikin alheri da za ka aikata Allah ya san aikin alheri ne tun kan ka aikata duk wani mummunan aiki da za ka aikata Allah ya san da shi summa bayyana zalika sa'annan Allah madaukakin sarki ya bayyana ayyukan alkhairi da na sharri faman hamma bi hasanatin falam ya'malha wanda ya yunkurin aikata alheri sai bai aikata ba kataba Allahu indahu hasanatan kamila sai Allah madaukakin sarki ya rubuta cikakken lada a wurin shi wa in hamma biha idan kuwa bawa ya yunkura akan zai aikata aikin alheri fa amilaha kuma ya aikata aikin alheri din kataba Allahu indahu ashara hasanatin Allah madaukakin sarki zai rubuta wannan a matsayin wato ayyukan alkhairai guda goma da ya aikata ila saba'ami'ati da'af wato zai kaddara ya aikata guda ɗaya sai Allah ya bashi ladan wannan ladan goma irin wannan aikin sannan sai ninka mai zuwa ainihin ninki 700 ila adhafin kafira har dai zuwa ainihin ninkin ba ninkin wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha idan Allah maɗaukaki wato idan bawa yayin yunkurin ya aikata wani mummunan aiki sai bai aikata ba kataba Allahu indahu hasanatan kamila sai Allah maɗaukakin sarki sai rubuta cikakken lada a wurin shi wa in hamma biha fa'amilaha idan ko bawa yayin yunkurin ya aikata aiki na sharri sai kuma ya aikata din to kataba Allahu sayyi'atan wahida sai Allah madaukakin sarki sai rubuta mishi matsayin ya aikata mummunan aiki guda daya Allah madaukakin sarki ya kiyaye duk waɗannan hadisai na daga cikin abubuwan da suke nunawa lallai dai bawa ya san duk abin da yake aikatawa Allah madaukakin sarki yana ainihin ganin shi kuma Allah madaukakin sarki yana rubuta ko menene to bayan da malam ya kawo jimillar sharhin wannan hadisi ya tattauna wata mas'ala dangane da cewa shi zunubi yana da alaƙa da inda aka yi shi yana kuma da alaƙa da wanda ya yi shi abinda wannan magana take nufi shi ne dukkan zunubi zunubi ne amma duk inda musulmi zai aikata zunubi to in ya kasance zunubin nan yana aikata shi ne a ainihin ƙasar makka to wannan abin ya yi muni kwarai da gaske munin da yake yana iya jawo wa ainihin mutum musiba babba al'imamu ishaq ɗan mansur ya tambayi imamu ahmad cewa hal warada fi shay'in min alhadisi anna sayyi'a tuktab bi aksara min wahida ko an taɓa samun wani hadisi da ya nuna cewa akwai laifin da in mutum yayi za a rubuta mishi ainihin wato zunubin da ya fi guda ɗaya qala la imamu ahmad ya ce a'a ma sami'tu illa bi makka li ta'zimil balad ban taba jin garin da mutum zai yi zunubi daya a tashi rubuta mishi zunubin laifin zunubin laifin kuma a ninka mishi ko a ƙara mishi ba sai dai a makka saboda girman garin wal jumhuru ala ta'mim fil azmina wal amkina lakin qad yatafawatu bil azam wa la yaridu ala dhalika qawlihi ta'ala man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyina yudha'af laha al 'adhabu dhi'fayn malam ya ce to mafi yawancin malamai dai suna cewa haka al'amarin yake a kowane zamani haka al'amarin yake a kowane wuri sai dai kuma da gwargwadon irin wurin da gwargwadon irin yadda zamanin yake sai malam ya buga misali da cewa sai dai kuma ka sani da cewa akwai wata aya wadda take bayani dangane da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake ce musu daga cikin su wadda duk ta zo da wata bayyananniyar alfasha to za a ninka mata azaba ninki biyu sai ce to haƙiƙadin al'amarin ma'ana wannan aya shi ma li'anna zalika warada ta'aziman li haqqin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda su matan annabi ne to duk wanda ta je ce wani abu na rashin mutunci abin yana taba mutuncin annabi saboda taba mutuncin annabi da abin yake shi yasa Allah madaukakin sarki zai musu wannan azaba ninkin ainihin biyu li'anna wuqu'a zalika min nisa'ihi yaqtadi amran za'idan 'ala al-fahisha domin duk wata mata annabi in ta je ta wata alfasha ko ta aikata wani mugun aiki to wannan abin da ta aikata laifin yana karuwa akan gama garin alfasha wa huwa azan nabi sallallahu alaihi wa sallam shine ta cutar da annabi don ta taba mishi mutunci to shi yasa duk matar da za ta auri annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ta dubi girman darajar da za ta samu to kuma ta rinka waiwayen in fa ta saba ma Allah to za ta cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah yana da kamu na musamman da zai mata Allah madaukaki ya tsare mu wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas ba Muslim kadai ya fitar da shi ba Imam al-Bukhari ma ya fitar da shi kamar yadda aka samu wasu manyan malamai daga cikin magabata sun fitar da wannan hadisi al-Imam Ahmad da al-Imam Abd dan Humaydin a cikin littattafan su al-Musnad dukkan su sun fitar da wannan hadisi haka nan al-Imam Ad-Darimi ya fitar da wannan hadisi الإمام النسائي شما يفتد وانا حديثي دا الإمام أبو عوانا هكذا الإمام أبو نعيم دا الإمام ابن من دا دكا ننسو سنفتد دا وانا حديثي الله ما أوكا كين سلكي تيمكا na daga cikin matsalolin wannan hadisi mala yace min ha isbatu kitabatillahi ta'ala alhasanati wasayyi'at wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa Allah yana rubuta wa bayi duk ayyukan alheri da suke ba su lada munanan ayyuka kuma Allah yana rubuta su thumma bayanuhu zalika li'ibadihi hatta ya'lamu zalika Allah madaukakin sarki ya san bayin shi ya kuma sanar da bayin nashi akan cewa waɗannan abubuwan da suke aikatawa yana rubutawa sai bai bar musu abin a rufe ba sai ya sanar da su don ka san duk abin da kai ana rubutawa na alheri ne ko na sharri wa ya kuno ala basiratin min amrihim don su zama suna da taka tsantsan a cikin al'amuransu fa ya tamassalu amrahu wa yajtanibu nahyahu ala hadiyin min rabbihim dan ya zama duk abin da Allah ya ce suna yin gwargwadon iko abin da Allah hana su kuma su bari wannan shine zai zama musu sun shiri kenan shirya daga ubangijinsu wa minha bayanu fadlillahi ta'ala al'azim ala hadhihi al'umma wannan hadisi yana nuna mana irin yadda Allah madaukakin sarki yayi wa wannan al'umma falala li'annahu laula zalika kada la yadkhulu ahadun aljanna domin ba don wannan falalar ta Allah maɗaukakin sarki ba da ƙyar ne a samu wanda zai shiga aljanna li'anna amalar ibadi li sayyi'ati aksar min amalihim lil hasanat saboda bayi sun fiye aikata sharri fiye da alheri kama dalla alaihi hadithul babi kamar yadda hadisin yake nunawa min al isaba ala al hammi bil hasana wa adam al mu'akhadha ala al hammi bis sayyi'a shi kanshi hadisin yana nuna bawa da ya himmatu zai alheri sai a maza a rubuta alheri bawa in ya immatu zai aikata sharri ba a rubutawa to kaga wannan ita kanta na bayyana falala ta Allah madaukakin sarki wadalla alaihi aidan qauluhu ta'ala haka nan kuma magana Allah madaukakin sarki tana ƙara nuni ga haka da Allah yake cewa lahama kasabat abin diddare ya aikata shi za a kama shi akai shi abin da rai ya aikata za a bashi ladan shi wa alaiha maktasabat sannan abin da kuma rai ya aikata wanda yake mummuna shine kadai za a kama shi akai iz zakara fi su'i al-ifti'al alladhi yadullu 'ala al-mu'ajala wa takalluf fihi bi khilaf al-hasana kaga anan da Allah madaukakin sarki yazo ba da labarin ayyukan alheri sai yace laha ma kasabat amma da yazo ba da na sharri sai yace wa 'alaiha maktasabat wato kenan akwai ifti'aliya akwai yawan aikatawa da zarbabi da wuce ka'ida a wajen aikata munanan ayyuka amma duk da haka Allah madaukakin sarki sai ya kaddara cewa bawa idan yayi yunkurin zai alheri sai a rubuta mai ladan alheri idan yayi yunkurin zai sharri ba za a rubuta mishi zulmin sharri ba in yayi tabbatar da yunkurin shi na alheri ya aikata alherin sai a rubuta mai ladan wannan alheri su goma a ninka su ɗari bakwai wancan sharri da ya yunkura kuma in har ya kai ga aikatawa sai a rubuta mai ƙwaya ɗaya rak kaga duk wannan falala ce ta Allah maɗaukakin sarki wa minha bayanul fadl alladhi yatarattabu lil 'abdi ala hijran hijran lazzatihi wa tarki shahwatihi min ajli rabbih 'azza wa jalla ragabatan fi sawabihi wa rahbatan min iqabihi sannan wannan karatu yana bayyana mana irin falalar da bawa yake samu idan ya haƙura da abin da yake sha'awa saboda Allah maɗaukakin sarki da kuma fatan ya samu lada a wurin Allah da kuma saboda firgicin azabar Allah maɗaukakin sarki wa minha annahu studilla bihi ala anna al-hafaza la tuktabu la taktubu al-mubaha lit-taqyid bil hasanati was sayyi'at sai mala ya ɗauko wata matsala wadda yake malamai suka yi ja'in ja a kai amma dai abin da yake tattaunawan shine daidai cewa wannan ya nuna mala'iku da ke rubuta ayyukan bayi kaɗai suna rubuta ayyuka ne waɗanda suke waɗanda ake ba da lada a kai da kuma waɗanda ake ba da zunubi kenan duk abin da yake halal ne mala'iku ba sa rubutawa abin da karatun yake cewa kenan an fahimta ma'ana yanzu shan ruwa halal ne to ba za a rubuta ka sha ruwa ba cin abinci ba za a rubuta ka ci ba amma in kai bismillah wajen shan ruwa ko cin abinci to kaga nan aikin alheri ne za a rubuta don haka kenan rubutun yana farawa daga abin da yake mustahabbi da abin da zaka ce sunna da abin da zaka ce wajibi ko farilla to sa'an nan sai kuma ɓangaren abin da za a ce wannan kaza ko makaruhi ne ko haramun ne ko kafirci ko makamantan haka ومنها بيان أن الله عز وجل بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة والفضل في الحسنة وأن ينون إذن يد الله يوباي عادلتي أوجا أينهم ممونا أيكي إذن كي ممونا أيكي سأمك عادلتي shine kayi ɗaya sai a baka zunubin ɗaya idan kai aikin alheri kuma a nan sai a maka me sai a maka falala sai a baka ladan guda goma a ninka maka so ɗari bakwai ina fata an gane wa min ha an na fil hadisin raddu alal ka'abi fi za'amihi fi an laisa fi shar'i mubah an samu wani mutum mai suna ka'abi wanda yake cewa a cikin shari'ar musulunci babu wani abu da za a ce halal ne imma sunna imma wajibi imma abin amma babu magana dangane da cewa kaza halal ne wato babu lada a ciki a cikin shari'ar musulunci waɗannan abubuwa da kake ji malamai suna kiransu al'af'alul khamsa ko makamantan haka ma'ana abin da yake kaza halal ne kaza makaruhi ne kaza sunna ne kaza wajibi ne kaza haramun ne ko mahzur lalle akwai waɗannan abubuwa to idan har mun fahimci haka inkarin ɗaya daga cikin waɗannan jahilci ne kawai domin wannan hadisin kasantuwar ya zo bai yi magana abubuwan halal ba to abubuwan halal dama an samu bayi su ne an tabbatar da su ko kuma an zo musu da ƙarin sauƙi to ba a rubuta wannan ina fata an gane amma abin da aka ce yi in kayi akwai lada to wannan shine za ka yi ɗin a samu an rubuta maka shi ومنها أنه استدل بقوله حسنة كاملة على أنها تكتب حسنة مضاعفة لأن ذلك هو الكمال لكنه مشكل يلزم منه مساواة من والخير بمن فعل في أن كل منهما يكتب له حسنة malamai sun sake hujja da wannan hadisi akan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai a rubuta mai lada cikakken lada shine ma'anar cikakke din shine ninkin ba ninkin din kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan nan malam ya kawo wani dogon sharhi wanda al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali yayi wa ainihin wato waɗannan hadisai waɗanda a zahiri ya ɗauko su ne daga ainihin littafin sharhin arba'un hadis ina fata an gane Jami'ul Ulumi wal Hikam gashi ya bayyana da ƙarshe sai dai galibin waɗannan maganganu maganganu ne dai na ƙoƙarin tarbiyya da sauran abubuwa tare da cewa yana daga cikin littattafai masu kyau wajen sharhin hadisai da kuma fitar da fiƙihu da darussa da wa'azozi da tarbiyya shine wannan sharhi na al'imamu ibn rajab alhambali sai dai gaskiya a cikin sharhohin yana yawaita kawo hadisai waɗanda yake ba su inganta ba kamar can baya wani lokaci da muka taɓa dan tattauno abubuwan da malam ya kawo ɗin Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am to bayan wannan sai malam yace wa haddathana yahya ibn yahya haka yake ko wa haddathana yahya ibn yahya haddathana ja'far ibn sulaiman an al-ja'd abi usmana fi hadha al-isnad bima'na hadith abd al-warith muslim ya sake samo wannan hadisi daga yahya dan yahya babban malamin shi at-tamimi abu zakariya an-naisaburi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya shi ko yake cewa haddathana ja'far ibn sulaimana malamina malan ja'far dan sulaimana ad-dubai abu sulaiman al-basri ya ainihin karantar da mu wannan hadisi an al-ja'ad abi usmana daga ja'ad abi usmana wato muslim ya ƙara kawo wannan hadisin wata hanya ce kadai fi hadhal isnad yace a cikin wannan isnadin na ainihin Abu Uthman din bi ma'ana hadisi Abdul Waris yace hadisin shi yayi daidai da hadisin Abdul Waris shine wanda muka karasa karatun shi a dazu waza da sai dai a cikin wannan riwaya an samu shi wannan riwaya ta ainihin Sulaimanu Ja'far dan Sulaiman ya kara da cewa aw mahallahu ko kuma ma Allah ya share wa bawa wato wannan riwaya ta kara zuwa da wata falala idan bawaye yunkura zai aikata aikin alheri sai Allah ya sa a rubuta idan idan ya tabbata ya aikata alheri sai a rubuta mai ninki goma zuwa ɗari bakwai idan bawaye yunkura zai aikata aikin sharri ba za a rubuta ba idan ya tabbata ya aikata sai a rubuta to wannan riwaya sai ta ce au maha Allah ko kuma ma Allah ya share ya aikata sharrin amma kuma Allah ya so a cikin falalashi sai Allah madaukakin sarki sai ya share sai malam yake cewa wala yahliku ala Allah illa halik a wurin Allah madaukakin sarki babu wanda zai hallaka sai wanda dama hallakakke ne tun azal amma duk wanda Allah bai kaddare shi da hallaka ba to lallai sai ya tsira saboda irin yadda Allah yake ba da falalashi take ninka duk abin da bawaye na sabon Allah wajen zunubi Allah kiyaye na'am na'am eh wani dama akwai tattaunawa da suka yaya akai wa maha Allah ko eh na ku me ce eh aw maha Allah ya ce haka za fi nuskati sharhil ubbi a cikin sharhin sayu muslim na al'imamul ubbi haka ya zo da cewa au mahahallahu sai ce bi au wa huwal aula au ɗin ita tafi dacewa ta kasance a wurin waka a fi mu'azamin nusakh a mafi yawancin bugu na sahihu muslim da rubutun hannun ya zo da wa mahahallahu bilwawi da wau au maha Allahu din shi yafi dacewa da siyakin wurin imma Allah ya rubuta ko kuma Allah ya shafe to amma aka ce wa maha Allahu sai Allah ya rubuta kuma ya shafe shi ma lahu wajhun sai dai gaskiya auja shine da wanda yazo da audin babu bayani anna isti'zamal waswasa والنفرة منها من خالص الإيمان والأمر بالاستعاذة عند وقوعها babin da ke bayani akan girmama waswasi ka ji zuciyarka tana kawo maka waswasi game da gaskata Allah ko karyatawa da kuma bayani akan cewa ƙoƙarin gudu daga irin wannan waswasin to na daga cikin tsantsar imani da kuma cewar shari'ar musulunci ta yi umarni da neman tsari da shedan ko daga shedan a lokacin da wannan wasuwasin ya faru to anan sai kun ɗan yi haƙuri kaɗan domin na daga cikin inda aka samu misalan da muka yi ta bugawa tun a muƙaddima ta sahihu muslim kun dai ji yadda shi malam muhammad ali adam ya ƙulla ainihin wannan babi a cikin sharhin shi al-baharul muhitu sajjaj a cikin ainihin wato nuska ta fu'ad abdulbaki wadda ya ta tafi daidai da mafi yawancin abin da ke hannun mutane cewa yi babu bayanil waswasata babu bayanil waswasati fil imani wa ma yaquluhu man wajadaha haka ne ko babin da ke bayanin waswasi game da imani da kuma cewa in waswasi game da imani ya same ka me ya kamata ka faɗi wata addu'a wani zikiri wace aya me ya kamata kai a wurin kun ji yadda nuska fu'ada abdulbaki kamar yadda nace amma in ba ku manta ba a cikin farko farkon karatunmu da muka zo mune na muqaddimar sahihu muslim ina ishara zuwa ga mukhtasarat na ainihin littafin imamu muslim na kawo muku bayani dangane da cewa imamu muslim imamun nawawi bayan da ya gama sharhin sahihu muslim ya zo kuma ya yi mukhtasar ga sahihu muslim ma a can bayan ba manta ba nake gaya muku cewa mafi alherin muhtasar na sahihu muslim din shine wannan da al'imamin nawawi yayi saboda kamar yadda ya faɗi a muqaddima shi kanshi yayi muhtasar din ne bayan da ya gama sharhin sahihu muslim sabanin al-imam al-munziri al-imam al-munziri muhtasar din shi shi yafi shahara ga sahihu muslim nazo muku da bayanan shi shi ma da sharhin shi da makamantansu sa'an nan da kuma ainihin sharhin al'imamul ƙurtubi wanda shi kuma ya yi ƙoƙarin talhisin sahih muslim ne akwai bambanci tsakanin muktasar da talhisi to ya yi ƙoƙarin talhisin sahih muslim ne ya gama talhisin kuma duk da haka sai aka samu ruɗani ɗalibai ba sa fahimta abubuwa sai zo ya mai sharhi ya sanya mishi almufhim lima ashkala min talhisi sahih muslim wato mai kokarin fahimtar da abubuwan da suka rikitar da kai na talhisin sahih muslim to wannan hannu na sharhin ai wato muktasar na sahihu muslim ne wanda shi al-imam an-nawawi ya rubuta bari ku ji yadda babin ya kasance anan kuma anan kuma al-imam an-nawawi ya kulla wannan babi ne da cewa babun fil waswasati fil imani babin da ke bayani dangane da waswasi game da imani wa iba'ul qalbi laha da kuma yadda zuciya take kin waswasi din kun ji yadda ya kulla ina fata an gane bayan da ya kawo abubuwan da ya kawo na riwaya ɗaya biyu sai kuma ya sake cewa babul amri bil imani wal isti'azatu 'inda al waswasa babin da ke umarni da imani da kuma ainihin wato a neman tsari a inda wasu wasi ya shiga to wannan na dan buga muku misalan wasu nusakh ne amma bari ku ji abin da shi malam ya faɗi malam Muhammad Ali Adam yace qala al-jami' afallahu ta'ala anhu qad sabaqa fi sharh al-muqaddimah bayani ya gabata tun a sharhin muqaddima ta sahih muslim anna hadhihi at-tarajima cewa waɗannan babuka da ake gani ghaira tarajimil kutubi laysat min wad'il imam muslim idan kaga babu kaza babu kaza a cikin wannan littafi ba muslim ne ya yi su ba abinda muslim ya yi shine kitabu kaza kitabul iman kitabul zakati amma babi babi babi ba imam muslim ya mun gabatar da wannan bayanin ba manta ba wa inna ma hiya li shurrahi kitabi waɗanda suka yi sharhin littafin sahih muslim su ne suka kulla waɗannan babuka wa hadhihi tarjama wannan ainihin wato babin qaribatun min tarjamatul qurtubi fi mukhtasarihi wannan babin da kaji malam ya kulla anan a cikin nashi sharhin yace yayi kusa da ainihin wanda al-Imam al-Qurtubi ya ainihin kulla Abul Abbas kenan a cikin mukhtasar din shi wato talkhisin shi wa zakara al-Maziri al-Imam al-Maziri wanda in ba ku manta ba shi ma a farkon karatun nan mun bayyana cewa yana daga cikin farko-farkon malaman da suka yi wa muslim sharhi muka zo da sharhin nashi duk da cewa bai karasa shi bai Allah ya mai rasuwa al-imam al-qadi iyal ya karasa to shi kanshi maziri annahu ya ambaci cewa yujadu fi ba'd nusakhi muslim tabwibun bi lafzi a cikin wasu bugu na sahihu muslim ana samun an kulla babi da cewa babul waswasati mahdul iman babin da ke bayani akan cewa waswasi tsantsar imani ne to waswasi tsantsar imani ne kaga mai yiwa abinda zaka fahimta a cikin wannan babin daban da abinda ake so ka fahimta qala sai maziri yace amma qauluhu mahdul iman cewa waswasi tsantsar imani ne fala yasihu an yurada bihi anna alwaswasa hiya aliman ba fa daidai bane ka fahimci cewa ana nufin cewa waswasi shine asalin imani li'anna al-iman al-yaqin domin yaqini shine imani to kaga ba zai yi kuma a ce waswasi ko shakka shine imani ba wa innama al-isharatu ila ma wajadu min al-khawf min Allah ta'ala an yu'aqabu ala ma waqa'a fi nufusihim amma in har ya tabbata wannan babi cewa waswasi shine tsantsar imani abinda ake nufi zaka ji hadisin zai fassara sahabbai ne suka zo suka ce manzon Allah sukan samu waswasi a cikin zuciyarsu sai manzo Allah ya ce ab kukan samu suka ce sai ce to tsantsar imani kenan abinda wannan yake nufi shine shedan ya kawo maka farmaki dan ya rikita maka imani sai ka kiyarda da ka kiyarda da abin da ya sa maka sai ya tafi sai bakka da burbushin wannan waswasi to wannan yake nuna karfin imanin ne da tsantsar imani shi yasa shedan ya kasa ruguza maka shi ake nufi da asalin cewa alwaswasa ma'adul iman ina fata an gane sai yake cewa fa ka'annahu yaqulu jaz'ukum min hadha huwa ma'adul iman wato lokacin da shedan ya kawo muku farmaki game da ya sanya muku shakka kuka kuka daure akan imani din to shine tsantsar imani din idhal khawfu min Allah yunafi shakka fihi domin tsoron Allah yana san yana kore shakkar da ke cikin imani fa idza taqarrara hadha tabayyana anna hadha at-tabwib al-madhkur ghalatun ala muqtada zahirihi in har ka gane wannan sharhin da aka yi ko to zaka fahimci cewa gaskiyar lamari wannan kulla babin da aka yi cewa babul waswasati mahdul iman ko zahirin abin da kake fahimta kuskure ne in dai har kana fahimta cewa waswasi shine tsantsar imani haka kake fahimta eh ka fahimci kuskure ba haka karatun yake ba abinda ake nufi shine karfin imanin da yasa ka bangaje aqidar da shedan ya so ya saka maka har ka tsaya a kan imani na gaskiya amma sai zama ya baka da burbushin wasi to yana nuna kana da tsantsar imani ne abin da ake nufi kenan amma ba wai ana nufin samuwar wasi a zuciyarka tana nuna wasi imani ne ba zai yiwu ba kamar yadda malam ya faɗi domin wasi bangare ne na shakka don ya zama bangaren shakka to ina shakka ba ta haɗu tare da yaƙini shi kuma imani yaƙini Allah maɗaukakin sarki sa dai an fahimta intaha kalamul maziri maganar da maziri yayi ta riga ta kare iyakacin ta kenan alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri dan haka kun ga a cikin wannan karatu da muke na sahihu muslim zaka ga shi malam Muhammad Ali Adam yakan yi kokarin da gwargwadon fahimtar shi a matsayin shi na ƙwararren malamin hadisi malamin tauhidi malamin larabci malamin fiqhu sai yakan kulla babukan da suka dace kamar yadda ya alƙawari dama cewa in an samu duk inda ya gababukan da suka gabata na sahihu muslim a wurin waɗanda suka yi sharhi da sauransu in ya ga abin da bai dace ba zai ƙoƙarin ƙulla babin da ya dace na haka za ku ga abin da yake rubucin ga shi nake karantawa babu bayani an nasti alamal waswasa wan nafarata minha min khalisul iman babin da ke bayani akan cewa girmama waswasi wato waswasi ya shige ka a cikin zuciyarka sai ka ɗauki abin mummunan abu ne shi kan shi an fahimta to wannan da kuma gudu game da waswasi ɗin to yana nuna kana da tsantsar imani sannan da kuma cewa shari'ar musulunci ta yi umarni da ta'awuzi da neman tsari a lokacin da waswasi ɗin ya faru قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه إنا نجد في نفوسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان إمام مسلم يا كرقوم أن حديثي دقمال منشي الإمام زهير بن حرب abu matan nasa'i kenan Allah madaukakin sarki gafarta musu shi ko yake cewa malamin su mai suna Jariru dan Abdul Hamid ya ba su wannan hadisi ya karbo wannan hadisi daga Suhailu dan Abi Salih samman shi ko ya karbo hadisin daga mahaifin shi Abu Salih samman shi ko ya karbo daga babban malamin shi Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda قال أبو هريرة يتي جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم wasu jama'a daga cikin sahabban annabi ne suka zo fasa'aluhu suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa inna najidu fi nufusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi daya daga cikin mu yakan ji wani tunani da waswasi a cikin zuciyar shi wanda abin yakan yi ma daya daga cikin mu nauyin ma ya iya bude baki ya faɗi wannan magana wato a cikin zuciyarka sai ka ji wani mugun abu a cikin zuciyarka wanda sai abin ya maka nauyi ma ka iya furtawa da baki qala sai manzon Allah ya ce wa qad wajadtumuhu kun samu irin wannan wato har ya kai kukan ji irin wannan a cikin wani lafazi na wannan hadisi wanda Imam Ahmad yayi a wajadtum zalika yanzu kun samu wannan irin jin a cikin zuciyarku a wata riwayar kuma dai ta Abu Dawuda awa kaduwa jattumuhu yanzu nan har kun fara jin haka ya kusa habbai kalu na'am suka ce kwarai da gaskiya manzan Allah wani lokacin sai mu ji wata muguwar magana a zuciyarmu amma sai mu ga cewa muninta ya yi yawan da ma ba za mu iya furta ta ba kala sai manzan Allah ya ce za ka sarihul imani wannan shine tantagaryar imani zallar imani kenan ya zama saboda imani ya cika zuciyarka har wata mummunar aƙida ko mummunar magana ta ɗarsa a zuciyarka sai ka ji saboda imanin da ya cika zuciyarka ba za ka iya furta wannan maganar ba to duk lokacin da ka fara samun kanka irin wannan to masha Allah ka fara samun tantagaryar imani na fata an gane قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حول السند وحدثني محمد بن عمرو بن الجبل ابن أبي وراد ابن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث imam muslim ya sake kawo wannan ainihin hadisi na abu salihin samman wata hanyar daban wadda yake ainihin ya ruwaito ta ne don ya ƙara ainihin ƙarfafar wancan isnadi wanda ya gabata قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان أتكن وأن الرواية حرو يو ودئتكم تازو تهنير عبد الله عبد الله بن مسعود shi kuma ya ce an tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da waswasi an gane wato waswasi ba shakka bane jama'a wato wata 'yar gegara ce kaɗan ta tangarɗa take zuwar mutum dangane da fahimta wani abu ko kuma wani mummunan tunani domin ita shakka mummunan aba ce ko zato to haka sai wani ɗan rawa ya zo wa mutum haka ya ɗan wani kaɗu haka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce tilka mahdul iman wannan shine asalin tsantsar imani wannan ainihin hadisin na Abdullahi dan Mas'udin yana daga cikin ɗaiɗaikun hadisai waɗanda ainihin wato al'imamu musulun kaɗai ya ruwaito bukhari bai ruwaito shi tare da shi ba sa'an nan kuma al'imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi na zikirori amal yawon wallaila al'imamu abu awana ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-musnad al'imamu abu nu'aimin a cikin al-mustakhraj sai kuma al'imamu ibnu manda a cikin lashi littafin ƙarami mai suna kitabul iman al'imamu tahawi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna mushkilul athar hakanan al-imam al-baghawi a cikin littafin sharh sunna Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to akwai mas'ala babba dangane da wannan isnadi na ƙarshe da muka karanta wanda nake so zan karanto mana abubuwan da malam ya tattauna akai sai a saurara wannan isnadin na ƙarshe da kuka ji ainihin mun karanta jama'a shine muke magana akai وند مسلم يتي حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثني علي بن عصام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله wannan isnadin malamai sun yi suka kwarai da gaske game da shi na haka duk ɗalibin ilimi ya natsu tsaf ku ji abin da manyan masana suka ce malam ya ce qad taqaddama fi muqaddimati sharhi al-muqaddima أن هذا الحديث ممن تقده الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد المتوفى سنة كذا yace bayani ya gabata a cikin mukaddima karatun wannan littafi abin da yasa kun san mu muna tattakaito mas'alolin da malam ke rubutawa ne to a can cikin mukaddima yana daga cikin mas'alolin da bamu tattauna ba amma a jimillance mun tattauna cewa akwai wasu isnadodi waɗanda aka zargi imamu muslim akan dan me zai kawo su saboda ya tabbata cewa ko dai masu riwayar sun tabbata ba mutanen kirki bane ko ana ganin ba su da hadda ko kuma shi kanshi isnadin yana da matsala ta irsali ko inqita'i to wannan yana ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan an samu wani babban malami mai suna al-imamu abul fadli ibn ammar wanda ya rasu hijira na da 317 an fahimta kaga tsakanin shi da imam muslim kusan shekara ɗari biyu faƙala fi risalatihi a cikin wani littafi nashi ƙarami da ya rubuta yake cewa laisa hadhal hadisi indana bi sahih wannan hadisin da muslim ya kawo shi mu a wurinmu ba sahihi bane li'anna jarir ibn abdul hamid wa sulaiman at-taymi rawaya an mughira domin jariru dan abdullahi da sulaiman taimi waɗanda muka gabatar a baya sun ruwaito wannan hadisin daga malamin su mughira an ibrahima daga ibrahim an-nakhai walam yadhkura alqama a cikin tasiriwa ba a ji sun ambaci alqama ba wala ibn mas'ud ba a ji sun ambaci ibn mas'ud ba wa su'air su'air din nan shine muka ji ya ambaci waɗannan mutane a cikin isnadi shi kuma abul fadl yace laysa mimman yuhtajju bihi ba shi daga cikin malaman da ake kafa hujja da su li'annahu akhta'a fi ghairi hadisin domin yayi kurakurai masu yawa ba a hadisi ɗaya ba ba a hadisi biyu ba don haka kasantuwar ya ruwaito wannan da kuskure to shi ma ya ƙara tabbatar da cewa kenan yana da shirme ko kuma yana da yin abubuwan da ba daidai ba a cikin riwayoyin shi ma'aqillati ma asnadahu min al ahadith tare da kuma yana da karancin hadisai waɗanda ya ruwaito su ma masu cikakken isnadi to kaga abin yayi mai yawa yana da karancin hadisai musnadai waɗanda ya ruwaito su da cikakken isnadi to sa'an nan kuma ‘yan kaɗan ɗin da ya ruwaito su kuma gashi suna cike da kurakurai ai kun ga wannan dalili ne ko da a hankalce kafin a kai a ilmance wanda zai sa ainihin a kyamaci riwayar mutum to balle malaman hadisi suna waɗannan abubuwa ne nasu da ilimi ka je ka ainihin koma muqaddimar ta ainihin sahih muslim din nan wadda shi malam ya rubuta a cikin mujalladin ta na farko shafi na 143 zaka ga waɗannan bayanai to menene jawabin malam Muhammad Ali Adam game da wannan isnadi menene jawabin da zai dangane da magana abul fadil ya faɗi wannan yana daga cikin lazimin in har za ka yi sharhin littafi to ka shirya duk wani zargi da aka yi wa littafin ko kuma mai littafin ko kuma duk wani zargi da aka yi wata magana ko wani hadisi ko wani abu a cikin littafin ka shirya za ka tattala amsar da za ka bayar an fahimta jama'a tutun da dama mu mun ce muna karanto wa mutane abin da malamai suka rubuta ne shi yasa to kun dai ji mas'alar jama'a qala al-jami' afa Allah ta'ala anhu wannan babban malami Allah madaukakin sarki mishi afwa yace shi malam Muhammad Ali Adam kenan yace hasilu man taqada bihi abul fadl ala al-musannif atakaice abinda al-imam abul fadl yake zargin muslim da shi annahu tajja bi irsali hadha al-hadith ala isnadihi imamu muslim duk da wannan hadisi mursali ne kuma ya kafa hujja da shi abin da yake son ya ce kenan domin dai an ruwaito wannan hadisi ba tare da an ambaci alkama ba tare da an ambaci ibn mas'udin ba kawai tabi'i ya ce annabi ya ce kaza to ya za a yi anan kuma a ce gashi an ruwaito shi musnadan dan kun ga anan riwayar musnada ce anan domin gashi shi su'air ya ce daga mughira to daga mughira sai kuma ya ce daga ibrahim to daga ibrahim sai ce daga alkama daga ibn mas'udin abinda yake so ya ce shi abul fadli shine wannan hadisin duk inda aka ruwaito shi iyakaci daga ibrahimun naka'i sai aji ya ce annabi ya ce kaza to kun ga ya zama mursali kenan ibrahimun naka'i ɗaya daga cikin tabi'ai ne to amma nan kuma sai aka ji ƙarin wani tabi'in wanda yake ya fi kusanci zuwa ga abdullahi dan mas'udin kuma ga ibn mas'udin kenan yanzu su'air ya yi ittisalin wannan hadisin to kawo wannan hadisin musnad muttasil shine ake zargin cewa ba daidai ba ne domin amintattu sun ruwaito hadisin a matsayin mursali ya zai yi wanda ake tuhumar shi da yana da matsala kuma a ce ya ruwaito hadisin muttasili kuma muslim ka zo kai hujja da wannan hadisi kun ji tuhumar da al-imamu abul fadl yake wa imam muslim li mukhalafati su'air lil akthar yace saboda su'air ya saba wa mafi yawancin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi wal awsaq minhu kuma ya saba waɗanda suka fi shi aminci tare da kowane sabanin ɗaya daga cikin su ma matsala ne shine al akthar a ce kai ka ja gefe guda mafi yawanci sun ruwaito daga inda ka ce ka ruwaito amma a samu saɓani tsakanin kai da su to sai malamai su ce an fi karkata zuwa ga riwayar waɗanda suka fi yawa to balle kuma a ce kai kana da matsala su kuma waɗancan ba su da matsalar da ke sa a tura riwayoyinsu shi ne abin da ya faru a nan su'air wanda yana da matsala ya saɓa wa riwayar waɗanda ba a ganin suna da matsala su'air shi kadai ya saba waɗanda suka fi shi yawa to sai malam yace lakin yujabu anil musannif bi annahu inma awrada al haditha sha'idan li hadith abi huraira wace hujja za a tsaye aiwa imam muslim mana yanzu abinda malam muhammad ali adam yake cewa ya tsai da kanshi a matsayin kamar wani solicitor general kamar wani lauya na al imam muslim cewa hujjar ko kuma amsar da zamu iya bayarwa a madadin imam muslim sai mu ce yo ai shi imamu muslim innama aurada alhaditha shahidan li hadisi abi huraira allazi akhrajahu qablahu ya kawo hadisin su'air ne dan ya ƙara shaida akan hadisin abu huraira wanda ya ruwaito kafin shi mana hadisin abu huraira shine asali shine hujja wannan riwaya ta su'air ta zo ne kawai dan ta ƙara ƙarfafa waccan la asalata ba dan ya zama wannan riwaya ta su'air ita ce ta asali ba wa ma'alumin kuma sanannen abu ne anna shawahida yughtafaru fiha ma la yughtafaru fil usul hadisan da ake ruwaito su a matsayin su tsaya matsayin shaida jama'a ana kawar da kai game da matsalolin da ke cikin su kawar da kan da ba a yi ga hadisan da asali su ne suka zama madogara wato kaka hadisi guda ɗaya ka kafa shi shine hujjarka don haka ko ka kawo wani ko baka kawo wani wannan ya ishe ka to sai kuma ka ƙara kawo wani sai ƙara tsayawa tare da wancan kaga wannan da ka kawo shi ba shi ne hujja ba malam muhammad ali adam ya ce iyakacin amsar da za mu iya bayarwa kenan dangane da ainihin abin da imam muslim ya anan don haka sai a ce sai malam ya ce falyuta nabba sai a faɗaka don haka abul fadli ba ka da damar da za ka zargi imam muslim domin imam muslim bai mai da wannan riwaya ta su'airi ta zama ita ce umda ba ita ce hujja hujja ita ce riwaya farko ta abu huraira jama'a kun fahimci ansar da kyau Allah ya taimaka قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله wannan hadisi imam muslim ya samo shi daga malamin shi mai suna malam haruna dan ma'ruf abu ali al-khazzaz shi da kuma malamin shi mai suna Muhammadu dan Abbad waɗannan malamai guda biyu su ne suka karantar da Imam Muslim wannan hadisi amma sai Muslim ya ce wallafzu li Harun wannan lafazin da zai kawo lafazin al-Imam Harun ne daga cikin malaman nashi guda biyu wato akwai dan bambancin lafazi tsakanin riwayar malam Muhammad ibn Abbad da malam Muhammad ibn Ma'ruf قال مسلم يتي سو malaman nan nawa suka ce haddathana sufyanu nasu malamin mai suna sufyanu dan uyaina ya ainihin ba su hadisi an hishamin ya karbo wannan ainihin hadisi daga hisham dan urwa hishamu dan urwa jika ne na ainihin wato abin nan abubakar ne siddiq an abihi ya karbo wannan hadisi shi kuma daga ainihin mahaifin shi urwa ina fata an gane عروة بن الزبير عن أبي هريرة دق أبو هريرة قال أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله يتي لا يزال الناس يتساءلون mutane ba za su gushe ba suna ta tambaya suna ta tambaya wato mutane suna da yawan tambaya tun suna tambayoyi masu ma'ana har su je suna tambayoyi waɗanda za su jawo musu matsala haka mutane za su yi ta tambaya su yi ta tambaya hatta yi ƙala har ka ji ana cewa mutum a zuciya shi haza khalaqallahul khalqa to Allah dai shi ya halitta sai ka ji wata ran a zuciyarka hakan nan wannan tambayar ta zo maka to Allah dai shi ya halitta faman khalaqallah to wane ne ya halicci Allah haka za ka yi ta tambaya ka yi ta tambaya ka yi ta tambaya wato an hana tambayoyi musamman tambayoyi marasa ma'ana to in dai kana yin su to wata rana za ka zirmaka kanka sai ka ji zuciyarka kana riya cewa wai to shi Allah wa ya halicce shi manzo Allah ya ce faman waje da min zalika shay'an wanda duk ya samu irin wannan rikita rikita a cikin zuciyar shi falyaqul amantu billah yace na yarda da Allah kadai shine zaman shi lafiya jama'a kun fahimta kaga wannan ya amsa mana abin da ake faɗi in kaji irin wannan duk lokacin da wani wasuwasi ya zo maka a cikin zuciyarka sai ka yi ƙoƙari sai ka ainihin kawar da shi ta hanyar ainihin wato duk abin da ya shafi wato haƙƙin Allah maɗaukakin sarki wanda ɗan adam musulmi yake bukata Allah bayyana a cikin alkur'ani manzon Allah ya sharhi a cikin sunna to duk abin da ka ji game da Allah baka samu a qur'ani ko hadisi ba baka da bukatar shi to karka kallafa wa zuciyarka ko an fahimta to kun ji abin da ya hada malaman farko da mutakallimun malaman farko da waɗanda suka biyo bayan su suka yi ta ƙirƙiro tambayoyi tambayoyi da jawo rigingimu to asalin abin da ya haɗa su faɗa ke malaman farko dangane da abin da ya shafi Allah maɗaukakin sarki sun tsaye da kansu akan abin da ya zo ƙur'ani da hadisi shi kenan abin duk da zai bai zo ƙur'ani da hadisi ba ba su yarda ya gilma cikin tunaninsu balle ma su aje shi a matsayin matsala ana nan sai aka ci nasara akan dauloli na farisawa da kuma dauloli na turawan rum sai aka faso littattafai waɗanda maguzawa suka rubuta na philosophy da girkawa littattafai da suka rubuta na psychology to ƙa'idoji na psychology da ƙa'idoji na philosophy ba za su taimaki musulmi ko miskala zarratin game da sanin Allah ba ko kaɗan ƙa'idoji ne waɗanda ya kamata ɗan adam ya amfani da su dangane da ilmomi na rayuwa wajen invention wajen ƙirƙiro abu misali sanannen abu ne a cikin sciences yana daga cikin ƙa'ida ta ƙirƙira shine ka tsaya ka saka wa kanka tambayar abin da ba zai yiwu ba to sai kai kokarin amsa abin a aikace to in ka samar da haka to zaka iya kirkiro wani abu to kaga wannan ka'ida ce a cikin science amma root ɗinta tushenta daga cikin philosophy ne da psychology misali sai ka kalli tsuntsu ya tashi sai ka tsaya kai tunanin cewa zai yiwu ɗan adam ya tashi kamar yadda tsuntsu yake tashi sai ka dubi tsuntsu ba wata na'ura a jikin shi halittar shi yadda take amma da ya yi fifirwa shi kenan sai tashi to in ka dubi kai ma halittar ka kana da mai kana da hannu kana da kafafuwa shin za ka dogara akan kafa ka yi tsalle ka yi fifirwa sai ka ce impossible sai scientist sai ce yawwa make it possible ka tabbatar ba zai yiwu ba e to yi ka yi kokarin ya yiwu to kun ga wannan a cikin fil na sciences da invention is allowed an kyale ka kai daidai ne to amma a cikin haƙƙin sanin Allah in ka ɗauko wannan ka'idar matsala za ta faru domin za ka zo ka buga tambayar da babu mai iya amsa maka ita to idan baka iya samun amsar ta ba sai ruɗani ya hauka to in ruɗani ya hauka yanzu sai a ce ka samu ruɗani game da me game da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki to in ka samu rudani game da haƙƙin Allah ka shiga uku an fahimta jama'a shi yasa idan ka karanta littafin al-aqidatu fahawiyya za ka ga al-imamu fahawiya tattauna wannan matsala a inda ya kawo asalin sirrin da ya saka ainihin wato mutakallimu na cikin rudani kenan idan na wannan bayanin mai yiwa ba za ka fahimta ba amma bari mu faɗa maka shi da hausar mu ta 'yan Najeriya mu ahalus sunna da muke bin aƙida ta salaf me yake haɗa mu faɗa da 'yan shi'a da mu'tazilawa 'yan ƙalaƙato da jahamawa masu ta'awili da kuma 'yan ɗariƙu da sauransu me yake haɗa mu muke musu raddi shine asalin wannan matsalar shine duk abin da ya shafi haƙƙin Allah mu sai a ce me zuwa Qur'ani da hadisi ya tsaya a nan to su kuma sai su fara tambayoyi su fara tambayoyi waɗanda tambayoyin ba su da amsa a cikin alkur'ani ko hadisi misali hadisi ya zo sahihi a cikin sahihul bukhari da muslim manzon Allah ya ce ubangiji mai albarka da ɗaukaka yana sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya a ƙarshen kowane dare yana cewa wa zai bauta min in karɓi bautar shi wane ne zai roƙe ni in amsa mishi buƙatar shi to kun ga mu ahalus sunna da ke bin aqidar salaf mu yanzu wannan hadisin a wurin mu bai da wani rikici shine na farko dai tukuna hadisin muna da yaqini ya inganta ɗari bisa ɗari na haka ba mu da shakka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to tunda mun yadda annabi ya faɗa cewa Allah na sauka a ƙarshen dare daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya yana cewa wa zai bauta min in amshi bautar wane ne zai roƙe ni in karɓa to mu ahlus sunna ƙarshen dare yana yi a duk inda muke sai mu tashi sai mu bauta Allah sai mu roƙi Allah shikenan hankalin mu ya kwanta to yan bid'a su kuma sai suka ce a to tsaya tukuna ai kafin a kai ga bautar akwai magana sai a ce mecece magana sai ce a to ƙarshen daren saudiya da ƙarshen daren najeriya ai kaga da bambanci sai su ce na ɗaya kenan na biyu idan ka ce allah ya sako daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya to a lokacin waye bar wa gadin sama ta bakwan sannan yaya salon saukai yake sauka ce irin saukan gidan sama ko kuwa sauka ce irin ta mikiya to kun ga waɗannan tambayoyin da za su kwararo game da hadisin ko sai su ruɗa su to sai su ce to kun ga wannan hadisin yana da ruɗani ɗayan abu biyu sai faru ko dai su ce sakamakon ruɗanin hadisin to a jefar da shi kun ga fa'idar da hadisin ya zo da ita na abautawa Allah ƙarshen dare ba za su ci ta ba fa'idar da hadisin ya zo da ita na a roƙi Allah ƙarshen dare ba za su ci ta ba ko kuma su ce to sun yarda da hadisin to amma sai su yi ƙoƙarin amsawa kansu waɗannan tambayoyin waɗanda kuma ba za su amsu ba shi ne ya za kai ka daidaita ƙarshen daren su'udiyya da ƙarshen daren najeriya kaga dai lokacin da ƙarshen dare a saudi arabia shine za ka ce ƙarfe hudu na asuba misali ko to a wannan lokacin kuma ƙarfe nawa ne a Najeriya karfe biyu na dare a Najeriya a daidai wannan lokacin kuma karfe ɗaya na dare ne a Ghana a daidai wannan lokacin kuma to sha ɗaya na dare ne a ƙasar Iran ko Pakistan ko Afghanistan to sai ka ji to da wannan ƙarshen daren za a ɗauka wannan tambaya tana da amsa? amma sanda annabi yake faɗinta sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗinta ne ga dukkan musulmin duniya ko tambaya ta gaba ita ce sanda annabi ya faɗe ta a gaban shi sahabbai sun fahimci abin da ake nufi shine in ƙarshen dare yayi su tashi su yi ibada don haka duk inda suka samu kansu a duniya kawai in dare yayi ƙarshe sai su tashi su yi ibada ba sa tambaye cewa to ai ƙarshen daren kaza to ai ƙarshen daren kaza to kun ga waɗannan tambayoyin da suka sako ko sai suka haifar musu da ɗayan abu biyu in ma ƙaryata hadisin wanda hadisi ne ingantacce ɗari bisa ɗari in ma yadda da cewa hadisin ya inganta to sai a yi ƙoƙarin amsa waɗannan tambayoyin to ai in Allah ya sauka daga saman bakwai ya dawo ta ɗaya to ai yanzu wa ke kula da wannan sama to sai ka ji an ce a ba Allah ne yake sauka da kanshi ba al'amarin shi ne yake sauka rahaman shi ce take sauka sai a ce to ai kuma hadisin ba haka ya bayyana ba in ka ce rahama Allah ce ya dama rahama Allah koyaushe sauka take ba sai karshen dare ba to kun ga waɗannan irin tambayoyin da ƙoƙarin amsa su waɗanda ba su da amsa ko to su ne suka ja asalin rikicin da ya faru tsakanin masu aƙida irin tamu salafiyun da kuma duk wani wanda kaji muna kiran shi dan bid'a asalin abin da ya hada muke shine annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya faɗi kawai sai a sallama ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi shikenan ya daidaito akan al'arshi ya yayi daidaito yaushe ya daidaito ya yayi ke kaza kar kai wannan tambayar baka da bukatar ta ya daidaitu kai ka san Allah maɗaukakin sarki yana can sama sama da komai kenan shi kenan duk sanda ka tashi bukata ka san ga inda yake miƙa hannunka zuwa gare shi abin da ake so kenan an ce maka Allah yana sakowa daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya yana cewa wa zai bauta min wa zai roƙe ni ƙarshen dare na yi sai kai Allah ka tashi ka bauta Allah ƙarshen dare na yi sai ka tashi sai ka ɗaga hannu sai ka roƙi Allah shi kenan ka zauna lafiya amma an ka ce kai ba za ka yi ba har sai an amsa maka waɗannan tambayoyin to ai tambayoyin babu wanda zai amsa su domin Allah maɗaukakin sarki ne ba zai sako ya amsa maka su ba annabin da ya faɗa kuma baya nan sannan sahabbai da aka yi magana a gabansu sun fahimci abin da ake so a sa su shine lokaci ne na ibada lokaci ne na karɓar addu'a to ku tashi ku yi shi kenan jama'a kun fahimci wannan to dukkanin mutumin da ya buɗe wa kanshi ƙofar ire-iren waɗannan tambayoyin to zai samu kanshi a cikin rudani-rudani mai yawa wanda ainihin wato al'imamu tahawi ɗin kamar yadda nake faɗa mana ya yi bayanai-bayanai waɗanda ya ce za ka ga ire-iren waɗannan mutane suna cikin ainihin wato shakka sun ruɗe bayan sun tsufa sun shiga cikin gigici da abubuwa makamantan ire-iren waɗannan ga sunan ko a ina kana ganin su a ɓangarori na duniya ba wai ainihin a nan Najeriya ba kawai amma duk wanda ya tsayu ga wannan aƙida ta salaf abinda Allah ya ce ya tsaya a nan abinda annabin tsira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya faɗi ya tsaya a nan shikenan zaka same shi ainihin ya samu kanshi a cikin natsuwa ba shi cikin rudani ba shi cikin duk ire-iren waɗannan shakkoki da abubuwa waɗanda malamai ainihin suka bayyana Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu bari yi ƙoƙarin ainihin wato ɗakko mana waɗannan maganganu domin suna da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske dangane da abin da ya shafi wannan babi da muke tattaunawa wato in dai tambaya ce to kullum ka rinka tsayawa kana tambaya kana bincikar abubuwan da ainihin za su amfanar da kai kar ka cika zaƙewa kar kuma ka cika ainihin zurfafawa inda Allah ya tsaye da kai game da masaniyar zatin kanshi da inda annabi ya tsaye da kai ka tsaya bari ka ji abin da al-Imam tahawi yake faɗi yau fiye da shekara dubu ɗaya yace wala tasbutu qadamul islami illa ala zahri taslimi wal istislam diga digai na musulunci ba za su tsayu ba sai dai a doron gadan baya na sallamawa da kuma miƙa wuya wato kana so ka zauna lafiya a musulunci to ka rinka sallamawa ka rinka miƙa wuya abinda zai zaunar da kai ainihin lafiya kenan ya ci gaba da cewa famar rama ilma ma huzira anhu ilmuhu wanda duk ya nemi ilimin abin da aka hana shi sani abin da aka hana ka sani ka ce sai ka san wannan abu walam yaqna bit taslimi fahmuhu fahimtar shi ta ƙi gamsuwa da sallamawa a ce ka sallama Allah na sauka ƙarshen dare ya ce shi ba zai sallama ba sai kun amsa mishi waɗancan tambayoyin hajabahu maramuhu an khalisu tauhid abin da yake nema to zai tsare shi daga samun tsantsar tauhidi wasafil ma'arifa abin da yake nema zai hana shi fahimtar tataccen ilimi wa sahihil iman kuma abin da yake neman nan na amsa waɗannan tambayoyi to za su hana shi samun nagartaccen imani me zai biyo baya fayyata zabzabu bainal kufri wal iman sai ka samu kullun yana kai da komowa tsakanin kafirci da imani wattasdiki wattakzib sai ka same shi kullun yana kai da komowa tsakanin gaskatawa da ƙaryatawa wal ikrari wal inkar wani lokacin ka ganin ya tabbatar wani lokacin ya musu muwaswasan sai ka same shi cikin rudani ta'ihan ya gigice shakkan yana mai shakka la mu'minan musaddiqa shi dai ba mu'mini wanda ke gaskata Allah da annabawa da abin da suka faɗi ba wala jahidan mukazziba shi kuma sai ka ga ba mai musu wanda ainihin yake jayayya da abubuwan da annabawa suka ce ba to a nan ne ina fatan duk wanda ke sauraron wannan karatu ya koma ya karanta sharhin al'aqidatu tahawiyya din nan zaka ga al-imamu ibnu abul izzi al-hanafi abubuwan da ya faɗi yau shekara 800 zaka yi mamaki daga cikin maganganun da ya kawo haka ya kawo ya ce bari in dan karanto kaɗan waɗannan maganganun ka je ka samu duk kasar ɗin da ka san na karanta aqidatu tahawiyya to sai da na tsaya na karanta wannan wurin kap saboda muhimmancin wannan wurin ka je duk kasar ga sunan ana sayar da sidina zaka ga aqidatu tahawiyya to in ka gani zaka samu karatun wannan wurin gashi sai malam yake cewa kama qala ibn rushd al-hafid wa huwa min a'lami an-nas bi madhahib al-falasifa wa maqalatihim al-imam ibn rushd ba maliki mai littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya samu kanshi a cikin irin wannan rudani mutum ne wanda yake an yadda cewa in dai sanin aƙidoji ne na falsafa na philosophers da girkawa da sauran kafirai ya ƙware fi kitabihi tahafutu tahafut ya faɗi a cikin littafin shi tahafutu tahafut wato ruɗanin ruɗani ko ɗimuwar ɗimuwa ga littafin nan ka zo ka sha karatu gashi nan muna nan da shi a makarantar nan yace wa man allazi qala fil ilahiyati shay'an yu'taddu bihi yace cikin masu ilimin falsafa wane ne ya taɓa faɗin wata magana wanda yake za a dubi magana har da za ta zama wata madogara wa kadhalika al-amidi haka nan al-imam al-amidi babban malami ne na usulul fiqh afdalu ahli zamanihi wanda a zamanin shi babu ishi وقف في المسائل الكبار حائر مسألولي masu yawa na tauhidi sai tsaya cik saboda me yaje ya kutsa kanshi a cikin tambayoyin da ya rude wanda babu rudani a ciki fa yanzu kamar waɗannan hadisan da muke bayanin Allah na sauka ƙarshen dare babu wani rudani domin da annabi ya faɗi akwai 'yan ƙauye akwai 'yan birni akwai malamai akwai ɗaliban ilimi akwai jahilai kowa ya fahimci Allah na sauka daga saman bakwai zuwa ta ɗaya yana cewa wa zai bauta min wa zai roƙe ni kowa ya tashi ya je ci gaba da bauta da roƙo ba wanda ya ruɗe me yasa kai zaka ruɗe yanzu sai dan ka kakaba wa kanka sai an amsa maka wasu tambayoyi sannan zaka yadda su kuma tambayoyin ba su da ansa kaga kenan ƙarshe me ba za ka yadda ba ba za ka yi abin da hadisin ya ce maka ba saboda haka ya ce sai kaga malami babban malami kama al'imamu abu al'amidi matsaloli ne gashi nan ya saka kanshi a ciki ya je ya ruɗe ruɗani har ya kasa fuskantar duniyar musulunci da me zai fassara musu gashi nan sai ke cewa waka zalikal ghazali rahimahullah haka na al'imamul ghazali Allah ya ji kanshi intaha akhiru amrihi ilal waqif walhaira fil masailil kalamiya duk da ya gama shiga waɗannan matsaloli na kalam duk ire-iren waɗannan tambayoyi da ƙoƙarin amsa su gaba ɗaya sai ya samu kanshi ya ruɗe cikakkiyar ruɗewa ƙarshe dai sai ya tsaya cik to shi gazali sai Allah ya tarfa wa garin shi nono kun san me yayi sun ma'arada an tilka turuq sai ya tattara abubuwan da ya rubuta da waɗannan akidojin gaba ɗaya sai ya watsi da su sai zeroin zuciyar shi ya mai da zuciyar shi sufuri wa aqbala ala ahadithir rasul sai ce bari ya koma ya daina karatun komai sai abin da yazo cikin hadisan manzon Allah duk abin da ya gani kuma a ciki kawai yadda yace kawai shine zaman lafiya amma magana tambayoyi da kokarin amsa su bata taso ba duk abin da ya saka su a rudani kenan famata wal bukhari fi sadrihi sai ya rasu aka je aka samu sahihul bukhari na runguma a kirjin shi saboda kullun cikin nazarin shi yake ya watsar da duk wannan hayaniya da rudani وكذلك أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي هكذا الإمام الرازي من التفسير الكبير كدوبي إلمي إلن ناشي تفسيري مجلدي قوم شابك يربوتا da rubuce-rubuce da ya a fannoni masu ɗimbin yawa amma ƙarshe ya samu kanshi ya ruɗe ya gigice ya kasa fahimtar tauhidi tauhidi ko da gwargwadon irin na 'yan islamiyya saboda ya shiga cikin tsurkukin amsa tambayoyin da ba sa amsuwa sakamakon haka abin da ya sani na daidai ya watse a can qala fi kitabihi allazi sannafahu aqsamul lazzat ya rubuta littafi ya sanya littafin aqsamul lazzat rera waƙaye yace nihayatu iqdamil uqulu iqalu wa ghayatu sa'yil alamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jisumina وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال كاجوا كنت رازيين bari ku ji abin da yake faɗi ya ce to ƙarshen dai gabatar da hankali akan nassi shine turu wato in dai har annabi zai ce ka ƙiyarda da magana annabi kai ka ce kana da tambayoyi a hankalinka a amsa maka to ƙarshe shine hauka wanda za a ɗaure ka nihayatu iqdamil uquli iqalu ƙarshen gabatar da hankali akan nassi shine da baibayi wata ranko za a ɗaure ka wa ghayatu sa'il alamin dalalu kuma duniyan nan in dai ba za a karɓi magana annabi ba sai dai duniya su ce za su yi ƙoƙarin gano kaza za su yi ƙoƙarin gano kaza ya ce ƙarshenta shi ne ɓata wa arwahuna fi wahshatin min jisumina ya ce sai da muka wayi gari rayukanmu sun zama baƙi a cikin jikinmu saboda mun kallafa mun ƙwarzabi kanmu da ƙoƙarin amsa abin da ba shi da amsa sai da muka wayi gari muna jin rayukanmu kamar ba a jikinmu suke ba wa hasilu duniya na azan wa wabalu ya ce wallahi mu a duniyan nan ba abin da muka sha sai wahala da bala'i kai kaji wanda ya rubuce-rubuce irin wannan wahasulu duniya na azan wa wabalu mu duniyan nan wahala da bala'i shi kawai muka sha kaji malami ne yake faɗin haka walam nastafid min bahsina tula umrina yace tsawon rayuwar mu kaf bincike da muka yi ta yi ko ba abin da muka amfana siwa an jama'ana fihi ƙila wa ƙalu ƙila sun ce ƙalu an ce wakila ƙaulani taraddud khilafun tammat haka duk abin da muka ƙare a rayuwarmu ke wa hasilu duniya na azan wa walam natsafi min bahasina tula umrina siwa an jama'ana fihi ƙila wa ƙalu duk bahasinmu ko yanzu ka ɗauki tafsirin shi kana karanta a tafsirul kabir ya abubuwan da za a gani kenan التفسير الكبير الإمام فخر الدين الرازي تفسير الماشي جلد goma sha saboda tsabar kirari sanya wa tafsirin yayi ainihin abin nan التفسير الكبير ومفتاح الغيب ka ganshi fasara alqur'ani amma kai ka ɗauki wannan tafsiri nashi kana karantawa daga wannan tafsirin za ka ga gaskiyar abin da ya zo yake faɗi a ƙarshen rayuwar shi ya rubuta waccan waka a cikin wancan littafin a ƙasamun lazzat idan ka zo kana karatun tafsirin na alƙur'ani sai ka manta ma tafsirin alƙur'ani kake karantawa sai ka ji kawai ya ɗibe ka kun yi dawa yana ƙoƙarin amsa maka wasu abubuwa waɗanda har ka manta wai ma tafsiri ake aya ta nawa a wace sura kun yi dawa sai an ji an bata sannan sai kuma ya ce aya ta gaba sai ka fahimci to ita ta bayan ai baka gane me aka ce ba gashi mujalladi goma sha bakwai gashi da kanshi yake cewa walam nastafid min ba'sina tula umrina bincikenmu da muke ta yi tsawon rayuwarmu ba abin da muka amfana siwa an jama'ana fihi qila wa qalu sai dai mun tattara wana ya ce suwana sun ce an yi maganganu biyu an yi saɓani malamai sun canza wahayi wannan ya ce wannan ga abin da ya ce dan an yi haka lauka na kaza lalazima an ya kuna kaza da abin kaza ne to da kaza zai zama fa iz kana kaza fala budda an yakuna kaza to tunda kaza ne dole ya zama kaza wa idza kana kaza la budda wa an yakuna kaza wa qad qila kaza shikenan abin da muka tara kenan a rayuwa gashi nan kana karanta abin da ke ciki ke ko kun fahimta jama'a duk abin da ya kai su ga wannan wallahi bincike game da abubuwan da an hana a bincika ba a neme kama da ka bincika ba annabi ya faɗa maka cewa Allah zai zo a ranar alkiyama ya hisabi sai ka ce Allah zai zo to amma ka ce ya zai zo ta yaya zai zo da suwa zai zo da babu amsa ga tambayoyin don haka ba a lazimta maka ba su daga cikin abubuwan da sai ka san amsarsu za ka shiga aljanna ba a kallafa maka ba amma abin da aka ce maka yi addu'a yi ibada to da ka yi da ka wuce hanya lafiya lau to sai ka zo ka ce sai ka binciko shine yake cewa walam nastafid min ba'sina tula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu sai ce fa kam qad ra'ayna min rijalin wa daula yace mun ga manyan malamai da manyan gwamnatoci da aka kafa fabadu jami'an musri'ina wa zalu cikin gaggawa suka tarwatse suka watse saboda gaba ɗaya ba su kafa akan hujja da dalili ba wa kan min jibalin qad ala shurafatiha ya ce akwai mutane da dama muryoyinsu da labarunsu sun ɗaukaka rijalun fazalu bayan kwana biyu duk sai suka tarwatsa aka daina jin labarinsu saboda abubuwan da suka kawo babu hujja babu ilimi wal jibalu jibalu ya ce duwatsu suna nan a yadda suke shine masu hujja suna nan a yadda suke waɗannan masu wannan ilmul kalam ɗin su suke cewa mazhabus salaf mazhabin salaf sai suke aslam shi ya fi zaman lafiya sai su ce wa mazhabul khalaf amma mazhabin khalaf sai su ce ausa shi ya fi yalwata bayani wa ashkal sai su ce amma ya fi rudani to zaman lafiya ake nema ko ko rudani zaman lafiya ake nema ka je ka karanta muqaddimar al-fatwa al kubra ta hakiki da takhrijin professor Tuwaijiri duk sai da ya kawo waɗannan maganganun ya raddi a kansu ƙoƙarin aita bayani aita bayani aita bayani ƙarshe sai a je a dilmiyar da kai amma a tsaya wannan hadisi ya annabi ga kaza ya karanta eh to hadisi yana karantar da kaza yana karantar da kaza Allahu alhadi shikenan kawai a wuce shikenan jama'a kun fahimta bari ku ji karashin abin da yake cewa laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyya yace haƙiƙa na tsaya na karanci maganganu na malaman ilmul kalam nayi nazarin su والمناهج الفلسفية فلسفة فلسفية لكما تفركي نما سبين فلسفة وما رأيتها تشفي عليلا الله بنقصنا إيا أينهم warkar da mutumin da yake mara lafiya ba wala turwi galilan sannan mutumin da yake cikin azaba ta bukatuwa ta kishirwa to abin ba zai kosar da shi ba wa ra'aitu aqraba turuqi tariqatal qur'an ya ce sai na ga hanyar da tafi kowace zama daidai ita ce hanyar alkur'ani ikra fil isbat ko akra fil isbat ya ce kagari dangane da tabbatar da siffofin Allah sai in karanta arrahmanu alal arshistawa sai in ji wannan aya tana tabbatar da Allah ya daidaito a saman al'arshi ilaihi yas'adul kalimut tayyib zuwa ga Allah ne daɗaɗan maganganu suke ainihin hauhawa yanzu waɗannan ayoyin sai in karanta kenan suna tabbatar da Allah na sama wa qara'u fil nafi wajen korewa kuma sai in ji Allah na cewa laisa kamithlihi shay'un babu abin da yake kama Allah to yanzu wannan ayar ta ƙarshe tana nuna mini can da aka ce Allah daidaita saman al'arshi to daidaituwa ba irin ta kowa ba kenan tun da gashi ya ce babu abin da yake kamar shi sannan cewa daɗaɗen maganganu suna hawa zuwa ga Allah kenan Allah na sama to kasantuwar samantakewa ta Allah ba irin ta wata halitta ba ce sannan sai in karanta wala yuhituna bihi ilma sai kuma in karanta Allah ya ce halittu ba za su iya sanin komai game da Allah ba to kaga yanzu shikenan da sai in kwantar da hankali na tunda Allah ya ce halittu ba za su iya sanin komai game da Allah ba da shikenan abin da na gaban sani ba shikenan sai in dauka yana daga cikin abin da Allah ya nuna ba zan sani ba ثم قال ƙarshe bari ku ji abin da ya ce wa man jarraba misla tajribati wanda di ya jarabta irin yadda ni na jarabtu arafa misla ma'rifati zai san irin abin da na sani wa kadhalika qala shaykh abu abdullah muhammad ibn abdul karim shahri satani shahru satani shi ma mai littafin almilal wan nihal abin da yace cewa innahu lam yajid inda al-falasifa wal mutakallimina illa al-hayrata wan nadam ya ce wallahi da ya biye wa philosophers masu ƙoƙarin fahimtar tauhidi ta hanyar philosophy na turawa da ilmul kalam ilmul mandiki ha ya ce wallahi ba abin da ya samu wurinsu sai me sai rudani da nadama haifu kala barka ji abin da ya ce la'amri laqad tuftul ma'ahida kullaha ya ce na rantse da Allah duk wata makaranta na shiga na yi university na yi polytechnic na tafi na yi certificate an yi samina an tashi an faɗi an rubuta an sa hannu an karɓi price duk wata kyauta ya ce duk wani abin da mun karɓa wasayyartu tarafi bai na tilkal ma'alim ya ce kuma duk waɗannan ilmomi falsafa mandiki duka ya ce duk mun karanta mun yi nazari falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ya ce amma ƙarshe sai na waye gari kawai ina mai tagumi cikin rudani ala zaqadi aw qari'an sinna nadimi ko kuma gani cikin shekaru sun min yawa kuma nayi nadama kamar yadda nake gaya muku shine aka samu wani malami ya bashi ansa da wake cewa la'allaka ahmalta at-tawafa bi ma'hadir rasuli wa man laqahu min kulli alimi fama hara man yuhda li hadi muhammadi wa lasta tarahu qari'an sinna nadimi kai kace duk wata makaranta ka shiga ka rude yace ƙarya ne baka shiga makaranta annabi muhammadu ba haka duk wata makaranta da ake karatu irin na annabi muhammadu baka shiga ba ya ce wallahi wanda di ya karatu a hannun annabi muhammadu ko ya karatu a hannun masu karantar da karatun annabi muhammadu ba zai rude ba balle tsufa ya same shi cikin nadama na'am ya bai wa shaharu satani amsa wadda ta dace da shi sannan ya kawo magana al-imamu abul ma'ali al-juwaini Allah ya gafarta mishi a inda yake cewa ya ashabana la tashtaghilu bil kalami falau araftu أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به yake cewa ya ku jama'a wallahi kar ku shiga ilmul kalam domin wannan irin ilimi da na san zai kai ni inda ya kai ni to wallahi da ban shiga ba haka nan gashi nan da yazo mutuwa sai yace laqad khittul bahr al khiddam na kutsa tekun da bazan iya tsallakewa ba kuma bazan iya dawowa da baya ba wa khallaitu ahli al islam ulumahum na rabu da musulmi da ilmomin musulmi wadda khaltu fil ladhina hauni anhu musulmi suka yi ta hana ni shiga wannan karatu naki amma ƙarshe gashi wal ana yace o yau gani nazo zan mutu fa in lam yatadarakni rabbi bi rahmatihi idan rahma ubangiji bata zo gare ni ba falwailu libn aljuwaini ni ibn aljuwaini na shiga uku an yi an yi kai ya shiga yace a ai zai iya shiga ya fita sai da ya shiga sai makale a tsakiya shi ba zai iya tsallakawa ba shi kuma ba zai iya dawowa baya ba shine daga can tsakiyar kogin batan yake cewa to kar ku shigo ni ma an hana ni wallahi na ki kar ku shigo ba a fita kuma ba a iya dawowa na fata an gane gashi sai ce wa ha ana am wa ha ana za a mutu ala aqidati ummi yace ga ni zan mutu akan aqidar uwata kaji malami di ya gama karatu kaf yanzu zai mutu bai san aƙidar da zai mutu ba sai ya ce zai dawo kan aƙidar uwar shi waccan da take sulfe tana sai da gyada aw qala ala aqidati ajaiz ne sabur ko kuma zan mutu akan aƙidar tsofaffi na ainihin ne sabur gashi nan ka je ka karanta wannan littafi duk sai da ya ta kawo labarin waɗannan ainihin mutane ba dan komai ba sai dan wannan mas'alar da muke magana akai ita ce me ita ce duk lokacin da shari'ar musulunci ta kawo maka kaza dangane da Allah annabi ya kawo maka kaza dangane da Allah to ka karba kar ka kirkiro wasu tambayoyi to in ya kasance kaza to ai kaza to in kaza to ai kaza in ga dubi duk waɗannan jama'a shi ya kawo irin wannan yaƙe-yaƙe waɗannan gashi nan suna ta halatta jinin musulmi suna kashewa to ai kaza to daga kaza to kaza to kaza to shikenan madadin ga inda nasu yake kai tsaye ka dauke shi ka zauna lafiya a sai ka zubo tambayoyin da ba za su iya amsuwa ba sai ka ji yaro ya ce to in muka mutu a wannan hali in muka je lahira me za mu ce wa Allah to yanzu kai malami ka isa ka iya bada wannan amsa yanzu in ka mutu a halin da Najeriya ko duniya take ciki in ka je me za ka ce wa Allah gaya min wani malami zai faɗi an je me za a faɗi ya je ya gano ne to a ina yi karanta to amma malaman sunna suka ce e kai e ka bauta wa Allah daidai da imaninka kaga ka zauna lafiya sai ka ce a kai yanzu ana kafirci ana shan giya a Najeriya ba a hukunci kai ba za ka zauna ba wallahi sai an yi dole to ba ka jawo kanka bala'i ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a makka bai taba cewa ya shiga uku ya lalace dole sai an gyara ba a'a wa'azi yake yana ibada garin na da kazantar shirka da karuwai da fasikai da komai amma annabi sallallahu alaihi wa sallam me yake cewa cewa yake la'anti ahabbul biladi ilayya duk da shirka da kafirci da ake amma yace yafi son makka sarki ya tabbata ga Allah me yasa duk barnar da ake a ƙasa duk shegantaka duk zalunci duk kafirci ba ruwanka kai dai kakka yi sannan kana da ilimi kana da hanyar da za ka yi wa'azi ka yi amma ka san shirya ta Allah ce to karka ce in ba a karɓi shirya ba bari ka tashi ka kawar da waɗannan mutane dole kai sai an gyaru ba haka ake yi ba to kaga yanzu kallafawa kanka wannan ko shi ne zai ja maka abubuwa na tambayoyi waɗanda kai kanka ba za ka iya amsa su ba da haka ka halatta jini kaza ka halatta dukiya kaza ka halatta kaza ka halatta kaza sai a zo a waye gari ita kanta da'awar taka ba za ta yiwu ba jama'a kuna fahimtar don haka kullum manhajinmu mu na ahalus sunna salafiyun ya sha bamban da duk wani manhaji wanda ba namu ba abin da muka dogara shine Allah ya ce kaza eh to kabi annabi ya ce kaza eh to kabi shikenan kawai ya rage maka wani ya ce ba zai bi ba sai ka ce shikenan kai ka gama baka da matsala da shi amma fa kai zaka bi to amma ina ne matsala take shine in yazo ya ce kai kuma ba ka bi ba amma shi ba zai bi ba eh to ya tafi amma kai zaka bi kuma kai ka faɗi matsayinka game da wannan shikenan saboda haka musulmi ba sa zama cikin kunci a ko'ina kun ga yanzu da muke a najeriya ba ma jin zuciyarmu a cikin kunci ko ɗaya zuciyarmu a sake take domin muna bautawa allah lakadan ba mu da matsala sannan masu ilimi daga cikin mu za su zauna su yi wa'azi wanda ya ga dama ya bi wanda bai ga dama ba zai bi ba to ba za mu kawo kanmu tambayoyi akan to ai kaza to ai kaza to ai dan haka za ga duk inda yan bid'a suke suna da ire-iren waɗannan tambayoyi waɗanda ba sa amsuwa ƙoƙarin amsa su kuma sai ya haifar da fitintunu masu ɗimbin yawa